Come, come on. Ba yiwu.
نعم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصره بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قول الله لسنا كان ما ونزاوية بركة مولمو شيما أو ما الله كان مسرامة عند البوشي في ثم البوشي يومنا لنا yau ranar muna rana ta lahadi sha shida ga watan ramadan giran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai ne da sha bakwai ga sha bakwai ga watan hudu twenty twenty two miladiyan annabi isa alaihi salam ana cikin suratul tahir aya ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa Rahmanu ala al'arshi tawa da huma fi samawati wa ma fi lafi wa ma bayyawma wa ma ta tattare wa in ka jahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfi Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asmaa'ul husna Ar-Rahmanu Allah shine mai suna Ar-Rahman wanda istawa ya daidaita al-arshi akan al-arshi inda ranar muka yi bayani a takaice al'arshu a wurin ainihin bayanan da su'ad lai suka yi suka ce arshu ainihin ta sharu ne wato wannan arshu ainihin da ra'un da shirin ko ce maka an baki da ra'un shi ne ruwa shi ne arshu ko da aka sa masa alifin da ra'un shi ne al'arshu ko to kuma in ka juya shi ka ɗauko shi ne ruwan farkon nan ka dawo da shi farko ka ɗauki ainihin ɗin nan ko an ba shi shi mai da ƙarshe ra'in ka mata ta ke zai ba ka sharku shi ne shari'a daga sharku daga na aka samu a daga shari'a zuwa aka samu a sharku shari'a to ainihin arshu daga sharku amma ainihin taluba shi ne gadon sarauta kamar yadda na ɗauke bayani ba ce Allah yana ganin sarauta ba. Suka ce ainihin malaman suka ce shi al'arshu kamar da su bayan ke da ya ce kai cewa Allah ya ce arraman al'arshi cewa ya cika halittarsa ne da al'arshi ba wani halitta a girman ciki ba a darda ya ke al'arshi tunda an ce hadisi ya zo da da na ne saman bakwai da kasan bakwai a jefa ta a ƙarshen Allah kamar kai ne ka ɗauki sisi ka je wani daji mai sahara ka jefa sai ake ka ɗauko ka san kake da ka ji ko ki girman saman bakwai da kasan nan da da jefa ta a ƙarshen Allah ka ta bace to al'arshin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta abin da ya fara halitta shi ne suka ce awwalu awwalu shay awje da wallahu durratan baida farkon abin da Allah ya fara samarwa na halitta shi ne wani durra wani dinare bai ne ake wanda kuma ya ce shi ne haƙiƙatu muhammadiyya shi ne hakikan annabi Muhammad wanda sura bai da hasken to suka ce daga wannan hasken ne da Allah ya mata kallo da ya cikin ya cikin bayan Allah na ce annabi ya bauta wa Allah ya ba kowa ba komai ba sama ba kasa sai Allah ya masa godiya da Allah ya masa godiya ko da ya masa wata kallo na haiba suka ce sai gwargwani ya kama wannan haske sai ya yi fitar da ya yi zuba sai ya fitar da ruwa wannan ruwan shi ne kogi shi ne kogi ke biyo ya duniya duk da Allah ya masa ruwan shi ne da ta zabo ya fitar da zuba ya kwana da ya zama kogi wannan zuba ya zama kogin ruwa sai ya zama shi ne har ila yau ina hada har yau ba za ka taɓa ganin kogi ya tsaya sai kamar kankara ba sai ka gani ko ana isa kowa iska yana kaɗawa suka ci tafiya da girman Allah. To wannan ruwan, wannan ruwan shi ne abu na biyu bayan hasken Allah, a bayan hasken nan, to abu na biyu da Allah ya samar shi ne wannan ruwan, shi ne wannan teku, don da ta kewaye duniya, ka lura ruwa ya fi komai yawa a duniya. Shi ne ta kanta duniya masu guri yadda mu muke rayuwa ko? Da yadda ruwa ya da yadda ba ruwa wanne ne ya fi yawa, ka kanta kuma fi duniya ka rai. ai yadda yadda ruwa ya dukkan da akwai yawa yadda yadda babu ruwa yawa ko to shine kace wannan ruwan shine Allah subhanahu wataala ya kwalala ta daga haske ne daga hasken wannan dura bai da'a shine hasken hakikar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ta kwarara wannan hasken ta zama teku dama ne duniya sai Allah subhanahu wataala daga baya ya nufi kan mai da kasai kamar yadda ya ce ya halittu sama da ƙarfe cikin kwana shida kula yi kan kuma tabbuna dillan su kare kare da fiye kuma na dillan su kare kare da wasu samawa ta ko fiye mai wata da alula lahu an da da zalikar bilalin da zalikiya rawasiya wa zalikiya akwata wa kaddar fiya akwata ki arba'ata ayyamin tawali sai Allah ya halittu sama da ƙarfe cikin kwana biyu sannan ya kuma kaddara abincin da ke cikin sama da ƙasa ɗin da wasu ma'adanai Allah ya ce a kwana shi ya kwana shi da ko sai suka ce sai Allah ya kwana ya sama da ƙasa a kwana shi ba to sama da ƙasa ɗin duka sai Allah ya ɗora su ruwan nan sai Allah ya ɗora ta akan wata iska alamatin yi a bayan wani iska yake shi kuma sama da ƙasa sai Allah ya yi shi a bayan wata kifi wanda shi ne kuma da shi suka ne kifin nan da Allah ya yi nurin da ita wanda ya ce nur wani kare da masu Allah ya yi rantsuwa da ita wasu su bayan suna ganin zurfan gini wanda bai kamata ka mutum ya duka ikari idan ka ce ya wuce saninka to ai Allah da ma ya ce wala ta malinka lake biyu suka ce wannan kifin ita ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora halittar sama da ƙasa a tsakaninta a bayanta ita kuma kifin sai Allah ya tsora ta a tsakanin wato kaho na wani kujimin sa shi kuma wannan kujimin san yana kan wata fa'a wata dutse ita kuma dutsen asalin da yana wurin Allah subhanahu wataala to wannan kifin suka ce samanta daga bakin da zuwa wuyan da ya haɗa sai ya haɗa cikin al'arshi shi na cikin masana duniya ta ce duniyar rawu sama da ƙasa gaba ɗaya na tsakanin na bayan wannan kifin ita kuma kifin ta yi da kwatsuwa ta yadda kaga nudu an gane nudun a yau da karatu muna lokacin shi mu a ko ai ta ya kai ta dan so ta baki ta ko ai ba ta ko ba ta yi bane ko to hakan ne ta tafi ta ta cikin al'arshi shi na ka dana cikin kawo sama ka kura saman bakwai ka fita al'arshi kai wani tafiya da ka fi lokacin duniya to wannan malaman tafsiri ya ka tabbatar da dubaye wanda suka yi tafsiri a zurfafan ilimi haka ka tabbatar da ce wannan arshi ai Allah ya faɗa cikin suratul hud yace وكان أرشه على الماء الأرش تتازم أكو رواي تتشكو باوي الأرش نا كو رواي آه الأرش باوي نا يا من دي روا هذا من يا إنسان ya haɗa haka a yana saman ruwa an bai tunani yanzu misali da muna cikin masallacin nan wannan rukun ai na saman mu ne ko za ta zace wanda suke shi ai rukun masallacin na saman su ko na kayi kan su ai ba ana nufin yana kan mu bane a zaune amma na sama da mu ya mana rumfa ko to haka shi Allah subhanahu wataala duk wani halitta duk wani halitta yana kan al'arshi an gane duk wani halitta shi ne Allah subhanahu wataala ya halitta ta ne aka yi wannan ruwan wannan ruwa ita ne arshi a yana kan al'arshi shi kuma al'arshi na saman sa shi kuma ruwan na kan wani iska sai Allah subhanahu wataala ya halitta kuma sammai ne da sai wannan guda bakwai din aka ce lokaci ba ya abu da ke tsakanin kuma mutane ke sai Allah ya dora sammai da kasan a bayan wannan kifi din wanda aka ce malaman tafsir na ce a bayan gudu a wani wajen kuma suka bayan kifi wannan kifi kuma ya lauƙa su haka shi ne Allah ya zuwa shi a nun wani garin kamar yadda muka faɗa to kuma bakin sa da kafansa kuma ya haɗa cikin al'arshi shi kuma yana tsakanin kafan kafan wannan kujimin sa shi kuma sa ɗin yana kan wannan dutse ne ta kuma wannan dutsen tana gurin Allah subhanahu wataala shi ne malamai suka ce shi ne wannan dutsen da Allah yake ce inna in takum isala batin min hadari wata kun fi saharati yau kun fi saharati kenan inna in takum isala batin wata kun fi saharati au fi samai ya ji Allah to wata kun fi saharati wannan sahara ɗin suka ce ita ne wannan dutse wanda shi ba na sama bane shi ba na ƙasa bane yana wurin rabbul izzati shi ya ce idan duniya ta zo tashi ƙarshen duniya in ya zo Allah zai umurci in busa kawai zo zai umurci wannan tibin da ta buɗe bakin ta idan ta buɗe bakin ta ya fi shin gurin duniya kaf eh azumu ya fi shashen wuri kawai ba mu je wanda yake da ruwa to daga kuma ya busa kaho wannan shi ne to sai malamai suka ce arshin da yake kan duka halittar nan wanda wannan kifi take karkashinsa in ka buce zuwa bakin ta zai kai ka harshe suka ce an abbara shi ne ai dama cewa Allah yi ar-rahman alal ashi sawa suka ce ar-rahman suna ne da cikin sukofi ne da cikin sukofin Allah ko ba ta ba daga rahmatu to farkon abin da Allah ya fara ta jami'i shi ne halitta shi ne wannan suna na rahmatu shi da yake ce wa rahmati wata kulla shay da rahmana ne da da wuce dukkan komai ko shi ne hadisi kursi yake cewa sabaqat rahmati kalbi rahmana ta rigayi fushina farkon abin da Allah ya fara cikin shi rahman suka ce ba wai zatin Allah bane a nan suka ce in ma an lura ainihin wanda ya ittuwa'i a cikin rahma a cikin arshidun shi ne suka ce ruhin annabi Muhammad shi ko ruhin annabawa yake tafiya cikin kursi na Allah yake ce wasiya kursi min samawati wala ko wasiya kursi min samawati wal ard wala yamutu bisu wa huwa al-aliyyul azim al-kursi Allah girman sa ya fi sammai da ƙasai duka guda bakwai. Sai ya kai sa a yi takaita al'ashin ake ce ba wai tana cikin sama a ajiye a wani waje bane sama ke kai ya dauki al'ashin Allah ba shi na da yawancin Allah ya kama gana arshi ne ga rabbul arshi ne ubangijin al'arshi ne bi ma da al'arshi ya kome girman jiki a halittar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu take ainihin ma arshin ma am'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane kuma shi ne ruhi da take a cikin a kursi kuma ruhi shi kuma annabawa da zubai ya yi ta tafi a ciki to shi ne suke ce ar-rahman alal arshi tawa lahu ma bis samawati na sani na Allah ne abin da ke cikin sammai lahu ma bis samawati wa ma fi arshi da abin da ke cikin ƙasa lahu ma bis samawati ma fi arshi wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ma ta tsare da abin da ke ƙarƙashin ƙasa ma duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala abin da ke karkashin kasa na Allah ne abin da ke wajen kasa na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasa da kasai na Allah ne kowa an da samu abin da ya samu kuma an da ya bari ya koma daga shi sai ya yi kisa lahu ma fi samawati wa ma fi wa ma bayyana wa ma ta tasiri وإن تجعل بالقول فإنه يعلم السر والنعم
وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
آه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى وإن تجهر idan ka bayyanar da zance wai ta shahar da kauli in ka ma ka bayyanar da zance ya rasu lallahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkan wani mai sauraron qur'ani duk abin da ka bayyana ka faɗa wai ta shahar da kauli fa innahu ya'lamu sirra shi ba Allah ko baka bayyana abu ba shi ba ya san abin da ke goye suka ce sirran nan shi ne abin da ka koyi wa akfa Allah ya san abin da ya fi sirri ma koyuwa sun ce anan wannan mu'affa din ismu tafsir ya alamu sirri ya san abin da ke koye wa akfa abin da ya fi sirri koyuwa ma Allah ya san shi subhanahu wa ta'ala shi ne wani ayat take sawa'u minkum a suratul ra'd man sarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahzin bil-layl wa sa'u bil-layl Allah ya san daidai ne shi a gurinsa da ka bayyana magana da ka ɓoye shi duk ɗaya ne a gurin Allah da wanda yake zuwa tsakar rana mai bayyana abu tsakiyar rana in wani tsakar rana ya tashi gal haka kowa na kallon da kenan ko da wanda yake kuya cikin dare ya yi abu duk ɗaya ne shi a gurin Allah eh wa man huwa mustahfi bil layl wa sa'id bil layl duk ɗaya ne shi a gurin Allah babu koyo a gurinsa babu bayyanawa a gurinsa shi ne bayyanawa da koyewa a hakkin bawa malamai suka ce a nan idan wasu malaman sun fassara cewa in ka bayyana suke ko kai a koye duk Allah ya san ko kai aikin alkhairi a koye ko kai a koye duk Allah ya san sai dai Allah ya yi koye yawancin wurare Allah ya yi koyewa akan bayyanawa kamar yadda yake cewa a maganar sadaka yana cewa in duk duk sadaka ce wani in mali wa in duk ruwa wa tutuwa tsakara ko wa kairin da ko idan kuka bayyana sadaka Allah yake madan ladi ka in kai sadaka a bayyane a bayyane in duk duk sadaka ce bani in mali madan ladi ka amma wa in duk ruwa amma idan kuka koye ta wa tutuwa tsakara kuka ba man sadakawa kuka ya koye domin wahayin da kuma shi ya fata yi da yau da ja da zuciya karkarin ne a bayyane riye shi ta to amma kuma kamar da ranar kuma yi bayani in ka tashi aikin alkhairi to ana zuwa ne kawai kuma gire da kalli girman Allah ko subhanahu wata shi kawai ka kalla da wanda ya yabe ka da wanda ya zage ka duk ɗaya ne ya jego da zagi duk ɗaya ne Allah ya sa su to suka ce zikiri akwai gurin da ya halatta ana lura ne da yanayin da ake idan bayyanawa shi ya fi cancanta a wurin to ka yi shi a bayyane shi ya ke idan koyewa shi ya fi cancanta to ka yi shi a koye kamar karatun kurani misali a yi sallar asibari a yi sallaci dan ga wasu na karatun kurani wani yakan ɗaga murya da yawa sai ka gana kwatar da wani cikin tasbihi a yanzu haka sun kana wuri biyu suna karatun Qur'ani ya garba ma ke dan haka ina ta can ayoyin da yake faɗa ke to ko mutum ba ba ya fassara Qur'ani ya ga kana raba masa to sai kai kokari kuma sai dai in ma ya kama gidan gari anan in da bayan cikin da kai to kuma ya yaɗi ka shiga cikin mutan bayan da ake misali Ibn Abu Bakar radiyallahu anhu shi ya kasance ya tashi cikin dare yana sallah yakan koya karatu ayyuri shi wanda na umaru yakan yi karatu da ƙarfi sai a cikin suna da sallama ya tana ce ke tafiyar ya ce masu yana abubakar ya ababakar me yasa kake koya karatu limaza a taron ta hada isra me yasa ka koya irin wannan koyewa shi ƙala ya ce wa annabi ya ce asibiti ma na ji kuma na ji yace na jiyar da wanda yake ganawa da shi shi ya sa nake yin karatu kasa kasa amma wanda nake ganawa da shi na jiyar da shi yana cin abin da nake ba sai an yi fulayi da ya ce jijjina abubakar abubakar ba gaisa a yi wani akwai sai ta ji kuma kake karatu da ƙarfi har maƙotar ta ji sai ce eh ni ina yin haka ne ya aturkin mu'asa annabta yake danna kore kyankyaki ma kai yake ko kuki da na'i danna farkar da ke bacci yake kuma danna goshi na ya ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kai abubakar a dinga ɗan ƙara murya a ƙara murya kan koyewanka ya yi ƙasa da yawa kai kuma uwaru ka rage miliyan kan nan ka ɗauko da ta kaɗan shi ne wasu malamai suka ce to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake da yadda ya kamata mutum ya yi zikiri ko karatun Qur'ani kar ka yi da ƙarfi da yawa yana da kafin ga cutar da ko a masallaci ko a gida kai ko a makaranta ne ka zaka ka kai ga miliya ɗan uwanka ka dinga batar da shi kai ya kamata yawa in kuma wajen in kuma kana koyewa ya yi ƙasa cewa kamar yanzu misali liman zai yi sallah a bayyane to ana so liman ya dinga sallan da mawunsa suna jin fatiya da yake karantawa suna jin kuma sura da yake karantawa da biya ainihin ƙa'ida ta sallah kamar ta lura yadda in ka ɗauki tafsiratul anani a rabbul malak idan ka ɗauki rabbul malak amma ka bada ورفع إبداع سبيل الأنام نمو لكم شبراء رسول الله تعالى يا داود كوب صلى أنت محمد صلى الله عليه وسلم جامع كان ما صلى كتاب جدا النبي صلى الله أي داو بيان أبو يو أنا شارع أنا بدور نسمع سنعي سنة شبراء يا كلام كوب تيوا كي har ya zo ma ya sa littafin da tafai ko ya ta tafa alhaji dubaru ne da littattafansa da alhaji dubaru wasu masu kuɗi na akaru suna da manyan labiri na littattafai ya ce duk wanda ya kawo da hadisi ɗaya wanda ake sallallahu alaihi wasallam ya sallah ta gado to ya ba shi littattafan sa shi kansa shehu rai da na alhaji bayi ne da na alhaji ubawa ru da alhaji bayi da ne kowa ya ce shehu rai ya ce ya sa masa littattafan su ba ba bi ko da yadda ake sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah hannu a tafi babu amma ba a ce in ka yi sallah hannu a cikin ba da sallah kuma ba shi kai dan bid'a bane kamar yadda zaki mutu mutanen daga zaka ha subhanallah ba ina mutu amma in dai kana so kai sallah abin da ya tabbata yadda annabi yake sallah to hannu za ka yi shi ne kafu shau da Allah ta'ala a wannan dan ya kai da sallah a cikin hannu sai ya da ku Bukhari ne mushriki diwo ya shaɗi sallallahu alaihi wasallama idan na sallah idan ya karanta fatiha yana sallah ne karatun sallah sai ɗaya da ɗaya haka ake so mutum ya karanta ya dinga karatun sallah idan ya karanta fatiha ya zo wala zani an to yakan yi shi gwargwadon yadda ma za su karanta fatiha su kuɗe shi karatun sura a shi yadda ake ainihin sallah a yau idan liman na jimawa da ya gudu ake yi ba ana zuwa gudu limamin da yake cancan da yanzu za a yi sallar kawai a yana gana fatiya in ya karanta annabi zai shi gwargwaron yadda ma musu ba su karanta fatiya guje shi karatu sura haka annabi sallallahu alaihi wasallam sallah wannan haka shi guda ne tabbatar kuma kuma da ba ta suka tabbata shi yasa aka shi mutum da yi sallah kuma tafiya da ya sa tafiya da shi a mazhabin imamu shafi duk wanda ya sallah ya karanta fatiya ba ya dauki ake sanar na annabi ya ce la salatu liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda kike karanta fatiha ba shi yasa dole ne shi a gurin imam shafi dole ka karanta fatiha amma imam malik shi a matsalarsa idan sallah a bayyane ne to liman ya dauke maka karanta fatiha idan sallah a koyi da dole ka karanta fatiha an gane dama in ka tafi idan kana bin liman suna yin kabbara harama idan sallah a bayyane ne to ba za ka yi karatu ba za ka yi karatun sai da biya da sai za ku yi alƙur'ani ba sai ku da ku wa an sun lalu ku tura ku ne ka saura har sai ya ji ya ce wala dali lokacin da ya shiga tura kai kuma sai ka karanta fatiha a zuciyarka an gane yadda ake yi mutum ba wai ka kai shi ba duk da imam malik ya ce in a bayyane ne in liman ya dauke maka amma imam shafi shi ya dogara da wannan hadisi cewa ko da a bayyane ne ko da a koyi ne dole ka karanta fatiha amma ne da tilafin lama'i rahmatu ko tilafin lama'i rahmatu sabanin malamai rama ne amma dai mutum ya yi kokari ya yi karanta fatiha ko da tare da liman ne ya haɗa da wancan hadisi an gane yawa ta jari na haɗa da na hadisi ya zama kayan aiki da ita inda ta biya ce wanda bai yi karatu ajiyar bayan abin nan shi kenan sai ka zama in liman na karatu a bayyane za ka saurara yana shiga sura sai yayin karanta fatiha ka a zuciyar ka kenan kafin ya gama ya gama karanta sura ainihin kuma dama yadda ake yi liman din da ya ɗan saurara ne to yau ne sauri da kuma rashin aiki da ainihin abu da koyar da mutum dari bisa dari ya yawa yanzu ne wanda ya shiru gurgura ya kan karanta fatiha guje shi ba yawa mutane bar musu sallah da shi alhali kuma ka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to wa in tajahal bil qawli in ka bayyana da ce wa innahu ya'lamu sirra shi Allah ya san abin da ke koye to amma ya san kuma abin da yake buya ma a tsamaka lallai mutum ne na sallah da yi kokari ko da a a bayyane a ko da koyi ne karatun to ana so ka dinga motsi da bakin ka suka ce idan baka motsi da bakin ka ya zama karatun tunani ke da take an gane ka karanta bace ne za ta bai ce har suka danci irin ayoyin da annabi ke karanta a bace ne misali karatun a bayyane ne a aboye yace misali an yi kabar a rama ne fara bismillah haka ya dan fito biyu an ɗaji agarin arasuna da rai kagar baya dai suna ɗan jigo to yana haka ake so ba kai kun suka ji to ya zama tafakkuri ke ya zama tunani ba karatu ba to haka ake sallah to in ta jami'in ƙauye ba inda wani masu da rawa ba Allahu
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
الله لا إله إلا هو له الأسماء المسلم الله الله شيء بسم الله الرحمن الرحيم لا إله باب أبيه إلا هو فيه الله لا إله إلا هو له نادا له الأسماء الحسنى سنة كاوى نالا سبحانه وتعالى وإن شهيد ثرى da kuma waɗanda ma suke koyayyu duk na Allah ne subhanahu wataala nan an ce Allah ya zo da kalmar shahada bila da girman ita kalmar shahada sai Allah ya kawo da ita ne wannan ita ce kalmar da ikhlasi ita ne kalmar da taqwa ita ne kalmar da ikhlasi ita ce kalmar da kuliya duka dai wannan la ilaha illallah ta dauko ita ce kalmar da kafiri in in faɗe ta so ɗaya to ya shiga musulunci sai dai kuma in ya koma ruwa ya ki karɓar shauran ayyuka amma na faɗanta to babu wanda yake kuma ya cire shi a musulunci shi yasa ake ganin hatsari mutumin da duk bai da ba ɗaya ba ka yi gaggawan faɗa masa wannan kalma tana da nauyi ai tana da nauyi duk abin da mutum yake faɗa wato ko da ta zo ta fahimta kai a gurin ka kana ganin wannan abun kana ganin fita daga musulunci ne shi kansa ibn taymiya a littafin shi da dawo da ibn taymiya yace idan mutum ya faɗi kalma wanda ko da kalmar a zahirin ta fita daga musulunci ne yace ba za ka so ka fita shi ba yace sai an tambaye shi yake yi yace da Allah ya tawi yace ai ka zalike yace idan ya tawi kuwa kaga ba ya kudu da kafirci menene a cikin ransa ba tafiya na kalma ce ne hatsari Allah ya kiyaye mu duk wanda ya faɗe ta ya fi la ilaha illallah to ya zamo ya zamo musulmi ya da haka wannan kalma ya da muhimmancin zikiri shugaba ya ci ne Allah shi kawo ta wannan wuri to sai ta bayani zikirori a gurin cewa wato Allah subhanahu wataala ya faɗa yi zikiri a wurare da yawa hatta kasuwa hatta kasuwa hadisi ya zo wanda imamu hakim ya rojo a mutum da hakim a kitabun du'a'i a babu du'a'i da suki a babu addu'a a kasuwa ya kawo hadisi a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani ruwan ya ce wanda ya shiga kasuwa ya daga miliyan yace la ilaha illallah وعده لا شريك له له الملك وله الحمد يبي ويبي بيده الحي وهو على كل شيء قدير yake in yace idan ya faɗi wannan kalma ya daga murya ya faɗa to ya arkuki batlahu alfu alfi hasanati za a rubuta masa kyawawan aiki guda dubu sau dubu shi ne yau kenan miliyan ɗaya ka duba fa falalan ciki in ka shiga kasuwa ka ɗaga murya a wani ruwa a wani ruwa ko bai kawo ka ɗaga murya ba amma yawancin ruwa yana ce man ka kana shuka duk wanda ya shiga kasuwa wala fa a sauke ya ɗaga muryarsa yace la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير هو على كل شيء قدير ruwa ba cikin minti ɗaya gaba za a rubuta maka kyawawan ayyuka so miliyan ɗaya sannan ya ce wa muhiyar an za a shafe maka kuma alfu alfu sayi'at munanan aiki guda miliyan ɗaya ورفع له كما ورفعت له ألف ألف درجة لا أوكا كان كما درجوجي ولا مليان dan Allah da kai ina muka ake da wannan sunna ina yan uwan masu kwalkwayen cewa sun yi ahli sunna dan Allah ina suka bar wannan wannan hadisi ne mashhuri ya sa da yawa mun sai mun ce musu su sunnan zaba ce yawa zaba ake amma ya kamata su koya wa mutane duk a koma yin wannan kuma wannan ya kamata duk wani musulmi da yake to musulmida hadisin nan nan da yake ce wani balli ushahidu min kumul gaiba duk wanda ya halarci abu da fara ta din to ya isar ko wanda bai ji ba wannan ya kamata duk musulmi ya yi wannan irin karamat cikin minti da a rubuta maka ladan biliyan ɗaya a shafe maka filifin biliyan ɗaya a ƙara maka darajar biliyan ɗaya wannan hadisi ne ingantacce ya zo ruwayoyincewa imamu turmisi ma ya rubuta shi shi ma kitabun ruwayi bayan imamu hakim a cikin musulmai hadisi ne inda ce su wannan hankalin da shi mai falalan zikiri kuma ko ina ne mutum ya zauna ya yi zikiri ma ta da kaumu ba ta da jannin sallallahu alaihi wasallam mutane ba zauna a wurin waje ba suna zikirin Allah ba sai sai mala'iku sun gewaye su sai ruwa ya tsoron su sai rahama ya lullu sai kuma Allah ya ambace su a bala'ikun da ce tare da shi ya ce ku je ku ga bayan yanki da ce kuma ya gafarta musu yara ta yi kuma mun ce babu abin da ya fi ke Allah shi ne shi zuciya ke yaruwa shi zuciya kuma take mutuwa duk wanda bai cikin zuciyar sa mutuwa yake duk wanda bai cikin zuciya ne ke cikin kuncin rayuwa ko wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa man arafa wa man arafa azzi wa inda lahu min shirkin kanka wa na shiru wa kiyamu ta'am duk wanda ya kaura daga barin zikiri na to rayuwa da kunci shi ya ya tabbata gare shi Allah ya kiyaye albarkan manzon Allah Allahu la ilaha illa huwa al-asmaul husna na'am
وهل أتاك حديث موسى
wala ta kaji Musa wannan halin suka ce ba tambaya ba ne ayoyin malamai ke suka ce wannan halin na ta hakiki ne ma'anar ta kalbi ai kan a ta kaji Musa hakika labarin annabi Musa ba ya zo maka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin suka ce ya ɗauke shi istikhari to wato kamar Allah ke kan bai san cewa labarin ya zo a cikin wani shirka yake tambayar duk da Allah ya san abin yake tambayar amma nan ka sha ko kalbi ai ya zo mata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am
إذ رأى نارا فقال لأهله اقصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى اي نارا فقال لعالم بسوء ديانة نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى da naran labarin da ya zo masa bane ai ga kisan Musa duk wanda yana daga cikin kusoji irin ta annabi Muhammadu bai taba karatu ba bai taba rubutu ba amma ya zo yana gaya ma alim ta ji ainihi ainihi ta ainihi da kisa na annabi Musa annabi Musa wanda wasu wasan wannan tarihi wanda da ya kamata ce kowa imani da annabi inda Allah ya sun san shi fiye da yadda suka san yada yanzu ko to ga shi ya zo na gaya mu Isra'ila nara yayin da ya gauta shi ne bayan ya bar wurin annabi shu'aib ke nan ya yi kiwo na shekara takwas ko goma kuma yadda ya ce masa ayyama da zanayi a zai bala wuduwa lare ni yau a nunke haka idan da ta yi hata ni ala an tajira ni samanin shai amma fa idan da mamta ashirin fa min indi wa ma uridu an shukka alai tajidu ne insha Allah min as-sayi yace na auren maka da ƴaƴa da ɗaya daga cikin ƴaƴana guda biyu amma bisa sadaki kamun kiwo kamun kodugo ne kiwo na hajji guda takwas shi ne shekara takwas samaniya ijen hajji guda takwas ba shi ne shekara takwas ba yadda amma fa idan a tamamta asharar in ka kika goma ta mun hajji goma shekara goma kenan kuma in ji duka daga rai kan gina na ba ka zai amma dai ka zaki hajji ne takwas shi ne shekara takwas amma in ka kika goma ma wannan na gare ka amma wani mutum matsa maka. Nan mutane da ka sandira ka same ka ya kuri bayan ya yi wannan kiwo ya ɗauko hanya an ce a wuka shi annan musa an kalli sarki ya koma yi yana so ya je ga mahaifiyar da ƴan uwan da kuma yadda aka sani ai ya tashi ne a gidan firawun ko ya zo kuma yana tarban yana tarban ma yayin isra'ila hakkinsu su a cutar da su da kyakkyawa suke yi zuriyar firawuna ba ya taimaka wata rana kuma جمع المسلمين وكذبوا موسى فكبي عليه على هذا من عمل الشهداء انه اتوه بالمريد ان كان موسى ان نوشي يقول يقول كان اربن ان اربن كتي بار بي annabawa banda Allah ya jefa wa annabawa kuri kana tsamman da wani zai zo mutum na shi ne to dan mari dan bangare da aka ce eh shi kenan ko ya gashi ya shi na nan Musa da je ya bar gidan an ce bayan ya gama kiwon sai an ga duk da gida da je iyaye shi ne ya yi sallama kuma Shu'aibu ya shafi Shu'aibu ya ba shi wasu bayi ya ba shi dabbobi sun zo suna tafiya shi ne ya bata ga hanya ga hanyar Misra ya bata ga dare yayi ƙa'ida na da matafiya suka yaɗa zango suka kunna wuta wasu kunna wuta a yadda suke ubangijin ne buɗe wanda ya fito da cikin kunna wuta shari'a duk wanda ya zo wucewa ya hangi wuta ya san akwai wasu jama'a a wurin ina buƙatar wani abu ne ya shi ma dai ne ya da nan wuta ne shi na nan wuta isirkina yayin da ya hangi wuta a fakalin ahli ya ce ma iyalinsa da zuriyarsa da wannan bayan ya ce duk kusu ku zauna aka ce na ke ba suna da yawa ba ita ɗaya ba ne yake duk ku sun zauna bawon jama'a ni a nan naran ina an yuta ko la alliya wata kila adi min hadi kabaji la alla ya zo muku da bakin wuta au ajib ko kuma in samu hudan in samu shiriya Allah ta kan wannan wuta din malmai ka ci su maganar annabawa da yake maganar suna ɗaukan ma'anoni da yawa an ce ni da yake au a ji alal na ruda ko in samu shiriya a wutan nan yana nufin ya samu wanda ke gwada masa hanya na ɗaya daga cikin ma'anonin da ke wasu kuma suka ce a ishara ne zuwa ga la'alla zai karɓi saƙon Allah a wannan lokacin zai karɓi manzanci eh shi yasa ya faɗa ne kuwa lokacin da ya je ko wajen wuta ɗin nan ashe ba wuta ne na matafiya ba na'am
فلما جاء نودي يا موسى
فلما أتى فلما أتي نودي يا موسى فلما أتي yayin da annabi Musa ya zo rutan nudiya sai a kiraye shi kawai da an kira Musa sai daga zo ka samu wata jiya ko ka samu bakin wuta wanda kai ma za ka je ku kuka wuta ko kuma ka samu wani ya gwada maka hanya ce da kuma ta ko ji ka wuta ana maka magana a cikin wuta injiya wuta na
إني أنا ربك فاطلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى
إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ya je ko ya an kira shi aka ce kai Musa an ce da ya je kamar da suratul nabi Allah ya tafiya mana cewa ilbu at mubaraka ta mina shirin ta an ya musa da ya je ko ya ce an kira shi a wani bu'a da itaciya ko ya ce ya an ce wata bishiya ya gani bishiya ne amma gaba ɗaya wuta take ci shi ta yi ta wutan kawai sai ya ce bishiyar tana masa magana indiya ana rabuwa bishiyar ne ba take gaya masa haka take magana Allah ne yake magana ta harshen bishiyar yace ni ne ubangiji ka ai ba ita bishiyar ne ubangijin annan Musa ba ba ita wutar ne ubangijin sa ba Allah ne yake magana ta ne ta harshen wannan ita bishiya ne to anan da ya su bayan sai cewa idan mutum ya yi kusanci da Allah ya shiga abin da ake kira jazaba jazaba ta fice shi yakan iya faɗan maganganu da bai san ya faɗa ba an gane amma idan kana so ka fahimci menene jaziba in kai ba su ba ne haka yi jaziba akwai jaziba na bakin ciki Allah ya kiyaye na damuwa akwai jaziba na murna wanda za ka iya ganewa jaziba na murna mutum yana zaune a zo a masa wani albishi na wani abu da ya ci ba yana nema to yakan shiga jaziba ya ta murna har ya gagarin fa baki ya zama gangaru ya zama gangaru kai har ya manta ma hular da mota kai gusa ko ko ba a samu haka to haka ta yaki da jazba ma'anar jazb a hausa a kalmar larabci an ce jazab jazaba shay'an kaza ya ja kaza wai ma'ana ya fuje shi birnin wannan abin ya fuje shi har ya kai ma ya manta ma abin yake bana dan hannun ma ina muna ji abakai kowa ne dan koyi bai jazba sai an masa magana ma ya gyara duk wanda ya gani ka san kowa ne ya san kanan na samu kaza kuwa kanan na samu kaza kuwa a kaman yana ne ma ya buɗe kowa gaba ya faruwa wannan shi ne ta zuba na murna to Allah ya kawai ya haka shi kuma na damuwa haka idan abu bakin ciki yakan samu mutum ba har yakan zo ya yi magana domin ba daga baya kuma ya zuba ce an zo ba mun jaje ban ga wani ba a ce wani da ya zauna kusa da kai ke baka kuyi ko ba ba baka wannan shi ne shi ne ta zuba na na yawa na bakin ciki ko na damuwa yawa to jaziba na bautan Allah wanda su ba yake kalma da shi wannan wata ibara ne su ba yake cewa ne daga jaziba shine idan ta sun bautan Allah ya kama shi ta sun bautan Allah ya kama bawa ya kan fado su maganganu to bai ma san ya faɗi wayannan maganganu ba shi ne ga masu karanta ne kan su baye sai sun ji aiwa da ya faɗi magana wanda mutum magana ya saba wa shari'a wanda shi jahe ba da yawa wani ya yanzu shiga jan ba wani aka rufe musu kofa wani kuma in ya dawo cikin hankalin da shi ne ya dawo cikin sahau ya wanda ke aka ce masa maulana fa kaji kaza da kaza ya ce ba na sa ni kuma na faɗa ka ai a lokacin ko ji na faɗa ai da hukunta ne da hukunci da shari'a da hukunta ke ma sun shi ya faɗi wannan magana ba an gane ke ma sun shi ya faɗi wannan magana ba shi ne zaka ga wasu sun ɗauko irin wannan magana suna ce ai ga shi wanda ya ce ai shi shi ubangiji ne a ubangiji da shi da shi a wani wanda ne ce shi ubangiji wanda ya ce shi Allah ne kafiri ya laka akwai jazziba daɗi na bautan Allah ta kan ɗauki bawa ya faɗi magana kuma yadda za ka gane irin wannan idan aljini ya shiga cikin mace takan to su ta ya kuma da amma tana da cikin hankalin ta kuma su ne ko ba a san haka haka ko namiji ko to haka shi ma in ya aljini ya shiga cikin mutum ya yi magana ta bakinsa to ubangiji yakan iya magana ta can bawa ba shi yayi magana ba mun gane to tabiya ya ko wannan bishiya da take magana ba ita take magana ba ubangiji tun daga Allah ya ga mana da ya zo Allah ya ce a falama a tiya mu ce ya mushe inni ana rabbuka inni hatta tauki ma magana inni ana in ce inni ma koyi da inni ubangiji amma ya kara kana tabiya karbabawa inni ana rabbuka fakla ana alaika ni ne ubangiji ka bishiya ne take gaya masa haka ka tuba ta kalmar ka fakla ana alaika inni ka bilwa ki mukaddas kana cikin rafi abun tsarkakewa wanda wajen ake kiran sa wadi kuwa wadi kuwa sunan wurin ke sai da ka kira takalminka za ka yi magana da ubangiji to a kan kan wannan aya da mu kwana da bayanai da da amsa tambayoyi da muka tara su da yawa to yanki ne a ainihin mahaifinsa ba na har mahaifin da yara suke da ke samu ya masa wannan aya bai dama ni da na raye son samu ma yayin dinka yi zai dinka da wata bayar Allah ba ta wani cewa ne sallallahu alaihi wasallam bayan da ta rasu amma ta ga alamun tana magana ta so ta ga alamun tana so ta yi magana tana ce tana alamun tana so ta yi magana tana so ta ce tana so ta yi aikin na ce amma ni dai ke mata haji da ta rasu ba sai dai ta ke mata sai dai duk da bashi a kanta da biya ta ke biya mai wani kuma namiji ne faɗa haka ya da ka wannan zai iya masa wani aiki ba kai sai ma kuwa. To Allah ya yi mai. Mana farko ana so wasuwasi ya bar wasuwasi a kan halar ya bar wasuwasi walmusawwisu ya turkul wasuwasi mai wasuwasi ya bar wasuwasi shi ne kamar yadda aka ce na fi lalai sallam a yake ce dan ya kan goma ɗayan ku yana sallah sai ya raya mata cewa ya yi hutu ma'ana kusa ko ya raya mata cewa ya yi tsari a kusa cikin annabi ya ce ku ya kai yin sallah sa shaitan ne ci gaba da yin sallah sa har sai in ya fi miliya sosai kaga ai duk da yake ne kenan ba shakka kaga hutun ko da aka jimure ko ai ka kai hutu ko yawwa wannan kan ba shakka a gurin dan kan ta tabbata ba ka lalura amma an ba ka jimuriya ba shaitan ne ke so ya fata yasa ya dogi ya yi alula uku wani shi da sallah da shi yana yin rawa ya tashi yana karo na kula a yana karo na sa'a da shi ma ka shi sallah to shi kan ya bata wa mutum addini yake yi shi sa sai na wani shi shi jajirce kamar tsari ko bari yana zuba a cikin sana sallah ya ce wala bari ne ke ba ko da na ne shi haka ne ke ci ci gaba da sallah na rai yana da shaitan ne yake ne mara fata ma wannan mai suwa ne ya bar wasu wasu kwata kwata ko da da ɗaya ake ci bai ci ba ba kawai ya ci ya haka aka ce shi ne ya dawo da zuciyarsa ainihin daidai da ke Allah ya san cikin
da fatima alaihi salam da shugaba annabi muhammad tana da ya'ya da biyar ko hudu da hudu na hasan da na husaini da idafi na zainab sai kuma mushi kan shi ne ya'yan tawa guda hudu da kabar mushi
shi wannan ba su wani dogon tambaya inda ne annabi ya ce daga shi akwai shirye wanda urban da ya wanda ta ayyuka ta rasu sanadiyyar na sanadiyyar wanda ta rasu sanadiyyar aihuwa tana daga cikin shirye waye ba za ta zauna wani gunci ko sai tana naƙuda ne ko sai bayan ta aihu ai wanda ta aihu dama tana cikin jinya ne ko ba haka ba har zuwa da yi arba'in ko kwana sittin suna cikin jinya ya sa wata ta ce da amma shi ne kuma bai ɗauke ba a raka ringa sallah ba ko ba haka ba zai alaka dai koyi bayan ta aiwu ne ko da kwana nawa ne ko ma da wata nawa ne ne cikin wannan cikin ne ringa rusa ana kaddara masa masana da cikin wanda suke shekiyar na'am e wannan tambayar shi ma mun san amsawa cewa wai mai nafila ko a bai farin lafiya shi ne bin mai nafila misali ka shiga masallaci sai ka samu wani kwanan nan ma wani wani ya mun wannan tambayar a shashan bidiya daga daga kwanci goyi yake ce mu wai wani ya ce masa ya zo masallaci ana tarawih shi kuma bai yi isha ba dole ne ya kudiri ne yin ishansa ya bi su ya ba tarawih idan suka yi raka'a biyu suka yi sallama shi kuma ya tashi ya karo biyu sai ya yi sallama ba yawa mai farilla farilla ai nafila ba ta kai ta dauki farilla ba an gane nafila ba ta kai ta dauki farilla ba saboda da haka shi dai mai nafilan ne aka ce zai iya bin mai mai farilla kamar da aka ce wani annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah ana zaune sai wani ya zo da yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya masa sadaka ne duk wanda ke zaune a wajen an yi sallah da su shi shi ɗaya ne da ya farilla sai annabi ya ba ne masa sadaka ne an ce Abdullahi bin Abbas yau shi sabai ka tashi guda biyu shi sai ya wuce shi ne limanci shi ne da ya farilla ke su kuma su kulle niyan nafila an gane sai suka bi to abin da ya tabbata kenan ake yi a zamanin annabi duka suna kama hadisi da hadisin na Uzaifa wanda ake kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rika shi limami a wani abu a Uzaifa ne ko ma'azin da bala yawa shi shi kuma ya sallah bayan annabi gunda ya je wannan anguwar ya musu sallah to an ce yake cikin cewa wai yanzu kai ne annabi yadda ake limami a wata anguwa kai kuma kana son ka dinga kunsa sallah ka san dai sallah bayan manzo Allah ta kuma kowa ko sai ka tsaya ka kullum ne ka tsaya sai ka yi azar a bayan daga je wannan anguwa ka musu azar to wai aka ce ka zaba da wanda kace ka musu azar sai ne liman to azar din kai a bayan annabi ne kake so a sa maka a wannan aiki da da bayan annabi ko to haka shi ke faɗa to yayin kalin cikin da wannan magana to ba haka bane ai annabin ya san da sallah a bayan kan ya da shi limami a wancan anguwa da dai ki zuwa limancin da annabi ya da shi ne matsayinsa ya saba wa Allah ko da Allah ma sallar da ya ba annabi cikin alkuwa domin ba ita ka umurce shi ba kuma shi da ya ce wanda yake yi a bayan annabi ita ne ya dauke da farillan da ba kuma bai ce wa mutane wannan anguwan ni ba na fula nake zuwa muku ba har ma wani malami ya ce a wai annabi limamin na fula ya naɗa shi ke ko limamin farilla ne limamin farilla aka naɗa shi ba limamin na fula ba yara daga cikin bayyana kenan kamar wankan da na ba ne ya ido wankan juma'a za ka iya yin niyan wankan janaba sai ka ce kuma niyabatan anin juma'a ne ya zama kuma wakiltan wankan juma'a amma wanda suka ce ga wani kusuran juma'a ne niyabatan anin janaba ne ka ce na ɗaure yin wankan juma'a ke wakilci kuma juma'a ba ya da a yawanci janaba ba ya da janaba shi ne wajibi idan kuma juma'a sunna ne an gane kamar na fulani da farilla a wajen to Allah ya sa mu cika da imani wanda muka faɗa ne Allah ba mu lada wanda muka yi mutu Allah ya biya mu neman addu'a maza da mata duk Allah ya biya bukatun neman aure duk Allah ya ba su maza da mata farman annabi Muhammad Allah su Allah ya huta Allah ya ƙara mana fadi Allah ya sanya wa sallam mubarak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun